yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sai mu ce alhamdulillah muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala bisa da dukkan nemomin da ya muna waɗanda muka sani da waɗanda ba sani ba musamman da ya raya mu zuwa bana da rai da lafiya da imani da su ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mai ba mu ikon haɗuwa a wannan masallaci mai albarka saboda raya wannan wata na azumi da tafsiri bayan dukkan ibadu wanda ba da haka ba ta samu ba daidaiwar haka a bara babu da yancin taruwa don ibada ba ma tafsiri ba muka yi haƙuri da shi Allah ya gwada muna yayin wannan musiba muna roƙon Allah albarka annabi sallallahu alaihi wasallam da shehu kada Allah ko ba jarraba mu da irin wannan musiba muna godiya ga Allah da ya nuna mana wannan wata na Ramadana watan gafara da rahama da samun yanci daga wuta watan da yake manzo Allah ya ce sadaba duk wanda ya azumce shi Allah ya gafarta mai dukkan zunuban su gabata ya ce kuma wanda ya raya shi shi ma Allah ya gafarta mai dukkan zunuban su gabata kuma ya ce cikin shi akwai daren lailatul qadari duk wanda ya raya wannan dare Allah ya gafarta mishi dukkan zunubin da ya gabata watan ramadan wata ne wanda kowane dare Allah na ‘yanta adadi mai yawa daga wutar jahannama. Watan Ramadan wata ne wanda idan kai nafila Allah zai ɗauke ta matsayin farilla. Idan kai farilla zai nuka ta ninki saba'in. Da zai sauran abubuwa na albarka da fatala wanda wannan wata ya tara. Muna roƙon Allah ya samu waɗanda za a ‘yanta a wannan wata mai albarka idan Allah gwada mana tsayawar shi Allah gwada mana karewar shi lami lafiya kuma Allah hore mana raya shi da ibada kuma karɓaɓɓiya wurin Allah subhanahu wa ta'ala kayan mu shiga cikin karatu akwai jama'a al-mu'assasa al-balarabiya taron yan uwa waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu da dukiyarsu saboda hidima ga shehu balarabe da kuma hidimar raya wannan zawiya ta mai albarka suna abubuwa na ci gaba ko da yaushe musamman haɗa kai da cewa ana ganin zawiya ta cancanta ya zama an shagaltu da raya ta hissiyan wa ma'anawiyan yau komi sai da kuɗi to kuma gashi ba zaman neman kuɗin ake yi ba duk da cewa akwai masu kuɗin ba ma masu kuɗinsu ba amma da hada ɗan adam idan mutum wani bai ɗauki nauyin cewa shi adda alhakin kaza ba to abun nan sai ya kai ga an yadda shi ya tozarta bahaushe ya ce wai akuyar taro kishirwa ma sai ta kashe ta saboda wannan da hangen wani ya kamata ya bata ruwa a a wani da hangen wani ya bata ko zai bata har kishi ya kashe ta kenan shi tarayya da abubuwa mai shi guda da yake jin zayin shi da kowa to ba gatanci ba ne ka shi abun to shi yasa almu'assasar balarabiya suka sadaukar da rayuwarsu da cewa za a dunka kula da tanadi na kuɗaɗe da abun kuɗaɗe wanda koyaushe wata bukata ta samu ta kuɗi to ana da su aje ko kuma an san da yadda za a yi a same su nan take to abu ko ba bai da yawa to idan aka samu masu bai da hankali sai ga hankali a hankali da tsantsahi sai gulbi ya cika to irin haka ne ga sunan wasu daga cikin 'yan uwa ita mu'assasa ba ta suwa na kaɗai ce ba ta kowa da kowa ce mai kishi da son raya wannan zawiya ta mai albarka da haka kowa tana buɗe ga duk wanda ya ga zai iya bada gudunmuwa ko ko yake da wani wanda zai iya samun shi ya zo ya bada gudunmuwa to ana roƙon shi yayi addallu ala alkhairi ka fa'ili wanda ya shiryar da wani ya aikata alkhairi to ɗaya yake da wanda ya yi da haka ƙofa guda take ga almu'assasa albalarabiya gaba da gudunmuwa ga duk wanda yake da niyya amma dai ga bana sun ba da suna wanda yake sun ba da gudunmuwa za mu karanta su don mai biya ya himma mara himma ya ƙara himma in ba mu tsammanin wani hasidi ya zo ya je a balle ya baki ciki imamu da zifi da shehu malam hassan ka ga shehu malam hassan wonaka yana cikin ayalun zawiyati Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya kara mishi rahama ko haka dai imamu da zifi ya samu cewa mahaifi ne ya samu addu'a ga 'yan zawiya lokacin watan ramadan to in ya ga sakamakon da zai samu to sai abin ya ba shi mamaki to balle kuma ga tashi himma sannan dr nuru dr atiku ya ba da dubu ishirin munir malam usman ya ba da dubu biyar ahmad malam sani shehu dubu uku sanusi abdulrahman dubu goma khalifa kenan nasiru suleiman dubu goma hadi ibrahim hadi khalifa ibrahim dubu goma alkali hadi aliyu bacaka bacaka hadi shi ma alhaji ali bacaka wanda addu'a Allah ya ji kanshi Allah ya mishi rahama to shi alkali hadi dan shi ya bada dubu uku alkali mansur da shehu malam sha'ban shi ma kaga malam sha'ban muna addu'a Allah ya kara mishi rahama shi ma alkali ya bada dubu ishirin abdulmalik abdullahi dubu biyar bashir kabiru ahmad dubu biyar nura shehu malam aminu dubu biyar muktar sani zaria dubu goma mubarak aliyu jafar suna malam aliyu jafar muna da allah shi kanshi mubarak ya ba da dubu uku yasinu muhammad ya ba da dubu goma sha biyar saminu dalhatu ahmad ya ba da dubu goma ko mace da saminu insha allahu Ana ba da Allah taimake su masu karatun doktora a cikin zawiya Allah ba su ikon kammala cikin sauƙi. Naziru Malam Sani Umar dubu hamsin shi Malam Sani Nanwa shi mura ta ne. Shi ba shi Malam Umar Allah ya ji shi Allah ya mishi rahama. Tijjani Alhaji Labaran ne na kazato Allah ya ji shi dubu biyar shi Malam Labaran ɗin. modibbo malam aminu marafa dubu hamsin alaminu allah ba shi lafiya mustapha malam aminu kano dubu biyar abdulrahman alhaji ibrahim mai katifa shi ma allah ji kai shi dubu biyar dr nura aliyu ja'far dubu ishirin da biyar muhtar dr ajiku dubu ɗaya bello ibrahim bello khalifa ibrahim dubu biyar bashiru malam sani umar shi ne mai shemoli dubu biyar hajiya nafisa ta alhaji dabaran allah ji kanshi dubu biyar alhaji habibu na sheikh balarabe dubu ɗari biyu da saka da alkhairi bashir imam dubu biyar mustapha alhaji jabiru dubu goma arabi shef mai nasara allah kara mishi rahama dubu biyar hafizu hadi na jin na shehu malam aliyu mai kanci da ko hafizu malam hadi allah ba shi lafiya dubu biyar hassan ismaila to nan dogon injin ne ko ɗan injin dubu uku sa'idu isa malam sa'idu kenan ko hayan alhaji dubu biyu da ɗari biyar bashiru ahmad marabin alhaji ahmadu marabin allah ji kai shi ma dubu biyar jamilu muhammad zaria malam jamilu bayis principal dubu biyar kamalu alhaji tukur da alhaji ahmadu mai hongo shi ma khadimi da alhaji ahmadu allah ya ji kanshi malam alhaji tukur allah ba shi lafiya dubu goma alƙali mika'il wanda yake na hilin gunza dubu goma da yabu lawali dubu uku dubu ɗari biyar da hamsin da takwas da ɗari biyar sai wanda suka ba da gas ko kunu alhaji lawali alhaji sa'adu mai taya shi ma alhaji sa'adu hadimi ne babba da zawiya da shi ya alhaji shi ya ba da gas lita ɗari biyu sai alhaji ibrahim alhaji sa'adu mai taya ya ba da gas lita ɗari sai malam abubakar ari ya ba da bokitin kulu bokitin biyan kullum kullum daga farkon azumi har zuwa ƙarshe kaga biyar so goma hamsin hamsin so uku bokiti ɗari da hamsin kenan ko ya ba da bokitin kulu ɗari da hamsin shi kaɗai ka allahu akbar wani bawan Allah mutumin malam ko shi za a ce Mahamudu Muridi ya kawo mazawiya gudunmuwar kafet ya ci kusan rabin masallaci ga yanar shi ake gani a ƙarin masallaci kuma alhamdulillahi cikin dare direbobin suka yi jazba ba za su fara ba sai gusau 'yan ta'adda suka tare su cikin daji amma da aka ce kafin na zawuya ne suka ce ku buɗe masu hanya ku buɗe hanya shi direba ya ce shi har sun sadakar cewa ta taho sai suna ga an ce ku buɗe hanya ku wuce ku wuce ba zagi ba Allah ya sake musu sana'a Allah ya shirya su kawai suke cewa ya taimaka sana'a Alhaji Sani Bamfa ya ba da biredi 250 kusan kullum kullum zai ba da biredi 250 bara ya ba da biredi 100 kullum kullum har azumi ya ƙare to bana zai ba da 250 kullum kullum kullum daga yan an raba shi ya ba da biredi 500 kenan kullum dan mutum guda bai iya cire guda ɗaya uku ake kasa shi to kaga 20 da 250 so uku a wajen ɗari bakwai ko ɗari takwas kenan da wani abu kullum alhaji sanusi bala abin ya ba da abinci na take away ɗari kullum kullum kuma shi honorable alhaji sanusi ba sai ga azumi ba yana da sha'awar ya shiga aji aji yana ba da taimako ga almajirai ta hannu da hannu waɗannan su ne waɗanda suka ba da gudunmawa waɗanda aka samu haɗi akwai da yawa waɗanda ba a haɗi ba allah ubangiji ya karɓa allah ya saka da alkhairi wai an ba majinyaci ruwa da zuma ya ce inda haka aka muna cewa ba musha to inda haka yan uwa ka yi yan uwa ba a buƙatar wani ya bara balle a ce za a yi faɗa da mabarata liyun bik zu sa'atin min sa'ati ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله azan ki taimakawa da haka sallar lama ya gina musulunci kayan daula ce karfi duk abin da za a yi cewa ake kowa ya kawo abin da Allah sauke mishi har mata suna ba da yan kunne wata ta ba da abin waya wata ta ba da abin da ba shi ba a hada a samu abin da za a yi jihadi fi sabilillah muna fatan wannan sunna ta al-mu'assasa al-balarbiya ta ci gaba ta ƙarfi Allah Ubangiji ya ƙarfafe ku Allah karɓa mu albarka manzo Allah da shi albarka shehu balarabe albarka shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a bara mun tsaya cikin suratul ra'd wasu yan uwa sun ta kokarin son a dawo farko suratul yusuf amma dai ba su yi nasara ba saboda kullum gaba ake so a ci amma duk da haka dai sai na gato mu dawo farko suratul ra'adi ya yi mu dace karatun daga can kusan karshen ta amma ta mu dawo suratul yusuf to tunda akwai shi an riga an doka kuma alhamdulillahi gidan rediyon fm sun shekara suna yada tafsirin mu kuma sun samu muwafaka lokacin da ya dace da mutane da yawa har daga kasashe ana bugowa cewa ana biyan tafsirin fm to sun bi suratu yusuf bi na da kyau da sauran tafsirai kuma ga nazir a bara din nan wanda aka yi ana ganin shi live da social media za ka ko muna cewa a tara ga social media balle kuma an samu ɗan uwa da yawa sun ɗauki nauyin yaɗa wannan tafsiri a kafafen watsa labarai musamman fm malam nuru na shehu malam isa rara shi ne ɗauki nauyin yaɗa tafsirin na fm tun bara kai tun ma kamin bara kenan kuma alhamdulillah kafin wata ya kama ya riga ya ba da dubu ɗari hudu na tafsirin bana kuma za a ci gaba da yaɗa shi social life insha Allah social media Allah ubangiji ya saka mai da alkhairi kada Allah ya gaji da shi Allah ya ba mu wasu waɗanda za su ɗauki sauran wasu kafafen watsa labarai kamar hajiya luba isa mayana ita ma fiye da shekara da kusan shekara biyu ta ɗauki don yaɗa tafsirin mu a gamji tv shi ma in lokaci ya ƙware ya ƙare za ta ƙara kuɗi in ya ƙare za ta ƙara kuɗi alhamdulillah ba mamaki ta zamo kallabi tsakanin rauna ba mu ba gwamna ba da kai ne yakan ce maza su yi koyi da hajjiya duba isan bayana wurin amana da tsara aiki da kuma dattaku muna fata Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya raya mata zuri'arta Allah ya ubangiji ya sauke mata duk abin da ya tsananta gare ta yan uwa za mu fara karatun bar daga suratul ra'd insha Allah kamar yadda ake cewa idan ana karatun alqur'ani mutane kan kasu kashi biyu wasu masu arziki da samu cikin su ba su ganin mai karantawa a suna ganin ƙur'ani da wanda ya saukar da ƙur'ani da wanda aka saukar ma ƙur'ani da su in an ce ya ayyuha alladhina amanu za ce na'am na'am na'am ko wani an ka ce ku za ce na'am za mu yi ku bari za ce Allah mun bari ba wai suna hangen ƙur'ani da wasu bane nasu ne wanda ko ba su da arziki Allah ya kiyaye mu suna ganin mai karantawa kuma suna ganin ba da su ake ba to don haka muna fatar cewa a tara hankali mutum ya san tafsirin nan da ake karantawa tafsiri ne fi riyadin tafsir na maulanmu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu tafsirin da shehu balarabe mai gudaka cewa allah ka sa mu ji tafsirinsa kai na jini a samara ilmin hakikati mai ta mai shari'a za ku yi mamaki da mutane suka zautu wurin son tafsirinmu ai ana tafsiri da ɗai kuma ko da yaushe amma a ji cewa ma'anar ayan ƙur'ani ta hito yadda Allah ya saukar da babu kamar da gausin zamaninka Maulum Shibram radiyallahu ta'ala zai maka bayani tafsirin nan shine wanda kakanninmu da iyayenmu suka yin asusu da kwadago da noma da komi don a samu guzurin da za a je kaula don dai a ji tafsiri a dawo to gashi Allah ya kawo mana ta hannuwanmu bai kamata mu wulakanta ni'ima Allah ba wanda Allah ya muna Allah ubangiji ya saka mu lan shi Ibrahim da alkhairi radiyallahu ta'ala anhu za mu shiga ciki yan uwa muna kallon kowa da martaba musamman martabar shehu balarabe ko ba shi ba ne muna kallon kowa da martabar masoyin na shehu balarabe muna kallon kowa ya san abin da yake yi inda bai son karuwa da ba zai zo tafsirin nan ba to ni dai dukan ji kunyar wasu manya suna surutu ko suna wasa in masu magana dukan ji kunya to kuma nikan ga ban yi amana ba in ban gwada damuwa ta ba ga abin da ba na daidai ba za ka da Allah muna ja hankalin 'yan uwa wasa da surutu da nuna ko ƙoƙo gaskiya bai dace ba in kai ka ƙoshi to da ka zo ka hana wani tara hankali to Allah kai zaman ka idan kai zaman ka kai an san ka iya kai baharu ne ka zaman ka amma in ka zo wani sai ya doke tatun na malam ya wasa to wasa ake yi amma inda za a sami irin su malam bukhari da su irin su malam usman irin su kawo malam musa za su zauna su tara hankali wanda yake tun ka a haihe mu amma san za a haihe mu malamai ne a ce za ku zo su zauna saboda zaman ibada ne kawai hukumanta wanda ya zo mazaunin ilimi maza Allah ya ce kai ya taɓa alƙalami kai ya taɓa littafi sa'a guda ta ya zauna gida ya sallah raka'a dubu ya zo ya gaida mara lahiya dubu ya halarci janaza dubu ya ranka janaza dubu lada wurin Allah to kuma lalle ba wasa ake nuhi ba balantana wannan za su zo da minti minti nawa za ka sayi minti minti kwara guda naira biyar ne ko data ko goro ko wani abu duka duka ba za a yi minti sittin ba ana zaman nan ka zo kana raba minti kan mi kuma sai haka wa innahu li hubbil khair la shadid wanda ba ka tsammani sai a gana kokowar samun minti guda yara kuma za su yi mana dandan kulle saboda samun minti sai in ji koyi in yi magana kuma in ga yadda magana na yi mudahana bai kamata ba da haka da Allah duk wanda Allah bai tsawatawa ne da Allah kada a buƙatar da mu cewa sai an gane cewa ba a kyauta ba Allah ya taimake mu da taimakon shi ita suratul ra'adi wasu na cewa makiyatun wasu na cewa madaniyatun amma shehu radiyallahu ta'ala ya ce suratul ra'd makiyatun illa wa la yazalu alladhina kafaru al-ayata wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala al-aya aw madaniya za a ga littafai da yawa na tafsiri muhimmai sun ce madaniyatun to amma wanda za a rika magana ta ya ce makiyatun ya ce au madaniya saboda amana ilmiya amma idan ka duba mazamunin abinda sulhu za ta takwasa to ka san makiyatun ce saboda abubuwan da ke cikinta duka su kadaya makiya ce illa wanda wannan qur'ana ayatayn arba'un wa arba'un aya ita suratul ra'd ta zo suna magana abubuwa na asali wato tabbatar da kaɗaituwar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tabbatar da risala daga Allah zuwa manzanni shi ko zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi magana akan magana tashin kiyama ta yi magana akan sakamako shine hisabi da sakamako abinda ta fara da shi tun kuɗi rikici da shubha wadda mushrikai ka tayarwa dangane da addinin musulunci kaga wanda duka su kadaya ce makiya tabbatar da wahadaniya tabbatar da risala cewa in an mutu za a tashi in an tashi za a yi sakamako sannan a zo ana ba ta abubuwan da mushrikai ka kawo don sa rikici a cikin musulunci wannan duk abubuwa ne na makka da haka makiyatun sura ce ta makka kamar yadda shehu ya faɗa radiyallahu ta'ala wannan sura in aka duba ta fara da babban ƙabiya mai girma shi ne ta fara da maganar tabbatar da samuwar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tabbatar da kaɗaito Allah kafo da aka zo madina an wuce wannan gurin tabbatar da cewa akwai Allah kuma cewa Allah shi kaɗai yake amma duk da bayyana hujjoji masu ƙarfin gaske masu kuma tabbas duk da aka sai ga mushrikai suna ƙareta alƙur'ani kuma suna musun kaɗaituwar Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah ya kawo ayoyi musamman a wannan sura tana tabbatar da cikak iko na Allah subhanahu wa ta'ala kuma saboda a gane sai ta ɗauko halitta mai ban mamaki cikin halittun Allah ce magana a kansu irin sammai da kasai irin rana da wata irin dare da rana yadda ake shuka a zo a ɗauko a baka ƙwarya ko ga kohi a zo a shuka a tsara a ruhi sai ya zama ƙasa sannan ya koma ya tsiro kuma ya ga cewa an dawo da shi cikin buhuhuwa sannan maganar 'ya'yan itace za ka so ka itace daban-daban a gona guda ruwa guda ake musu amma wannan da zaƙi wannan da ɗaci wannan da yami wannan da yaji duk ruwa guda ne ƙasa guda ce aiki guda ake musu ka san lallai akwai Allah wanda shi ke tabbatar da su haka da ya yi magana cikin wannan sura a abubuwan da Allah ya halitta cikin wannan sarari na halitta mai ƙayata wanda gani ka san ba mai yin haka sai Allah bayan haka sai ayoyi masu tabbatar da cewa lalle in an mutu za a tashi kuma in an tashi za a yi hisabi za a yi sakamako duk abin da kai a duniya za ka ga abunka a lahira bayan wannan sai ya kawo dalilai da hujjoji yankakki akan cewa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ya yi halitta shi kadai ka samar da halitta babu wanda ka taimakon Allah wurin yin halitta sannan ya tabbatar da cewa Allah shi kadai da ikon rayawa shi kadai da ikon kashewa shi kadai ka amfani shi kadai ka cuta kuma duk da irin wadda ƙarya ta zo ta yi ƙarfi kamar za ta danna gaskiya to duk da aka yi za a ga cewa ƙaryar nan ta tafi gaskiya ne ta tabbata ko da ta bayan da rauni daga baya za ta yi ƙarfi ta kada ƙarya sai kawo misalin ƙarya da gaskiya kamar ruwa waɗanda ka zuwa su zo gulbi ya kawo da kuna da ruwa da kuka sha amma in aka yi ruwan sama gulbi ya kawo za ka ga kunfa da itace da kara har da musai an jawo sai ka zo ka diba to ina ruwan da muka sha ina ruwan da muka wanke babu su kamar sun bace kuma suna nan gurin amma waɗanda sun rinjaye su to amma ina aka yi hankuri yau da gobe shi wannan da suka zo suka rufe na ƙwarai ba za su tabbata ba sai ka ga sun kau sai ka iske ruwa na ƙwarai suna nan sun ma ƙara yawa kuma inda suna da wari yanzu warin nan ya tafi inda akwai kazanta su an kwashe kazanta to haka gaskiya da ƙarya komi ƙarya ta zo don ta kawo da gaskiya ba za ta samu iko ba kawai abu ne na ayi haƙuri ɗan lokaci haka ya kawo misali ga abubuwan da aka kinuwa daga ma'adini irin zinariya irin azurfa a zo a sa ga wuta za ka ga tayo bori ƙazanta ta taso sama amma zinari na nan ƙasa idan aka ci gaba da ruwa za a ga kazan na an zubar da yadda zinari ya tabbata da azurfa da ma wani ma'adin ya ma ƙara kyawu ya ƙara ƙyalli an tace shi bai da kazanta a wannan sura kuma Allah ya faɗi sifofin masu arziki da sifofin marasa arziki kuma ya buga misali tsakanin mai arziki da wanda bai da shi da makaho da mai gani mai arziki shine mai gani wanda bai da arziki shine makawo sannan kuma ta bayanin mai ganin nan mai arziki ga makoma ta yi aljanna ta faɗi da sukofin rayuwar haka mara arziki makawo shi ma ga ƙarshen shi ga makomin shi wuta da sauransu bayan haka sai ta cika da bayani akan tabbatar da shaida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shi manzo ne kuma annabi ne kuma Allah ne ya aiko shi wannan shine bayani takaitacce na suratul ra'adi a wannan takwasa an ce mata suratul ra'adi saboda tsawa ar-ra'ad tsawa wanda yake tana bayyana kuma abu ne mai ban mamaki wanda yake kana ganin kudura ta Allah subhanahu wata'ala cikakken ikon shi abin da tsawa ke nunawa su ruwa dai wanda suke tare da tsawa ruwan nan rahama ne rayuwa ce tsawa wuta ce mutuwa ce don ba Allah ba ba wanda zai haɗa rayuwa da mutuwa abu guda subhanahu wata'ala ga ruwa ga tsawa ga rayuwa ga mutuwa wuri guda ga rahama ga azaba wuri guda ya raya wanda yake son rayawa da ruwan nan ya kashe wanda yake son kashewa da tsawon nan wannan yana nuna mamaki da kuma tabbacin ikon Allah subhanahu wataala wanda shi kadai isa ya haɗa ruwa da wuta a cikin cikin wuri guda duk girgije nan ruwa suke kuma nan tsawa take kuma da za ka shiga girgijen nan ba za ka iske ruwa kwance ba ba za ka iske durom-durom ko tanki-tanki na tsawa ba a ka shiga ka wuce ka wufa komi amma akwai ruwa akwai tsawa akwai ruwa akwai wuta akwai rayuwa akwai mutuwa Allah shi kaɗai ya saya haka na wannan shi ne mazamuna abin da ke cikin wannan sura mai albarka Allah ya ba mu albarka da ke ciki بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر الله أعلم بمراده بذلك تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ألف لام ميم ر الله شيء سن أبن لك نبي دولنا تلك waɗannan ayoyi masu waccan daraja madaukakiya ayatul kitabi ayoyin qur'ani kenan wanda Allah ya saukar wallazi unzila ilayka min rabbika shine abin da aka saukar maka daga ubangijinka allazi huwa alqur'anu wanda shine qur'ani to abin da aka saukar ma daga ubangijinka alhaqu shine gaskiya la shakka fi wanda babu kwanci cikin shi walakin na kasarar nasu yadda mafi yawan mutane mutanen makka da wanda ba su ba la yuminu da ba su imani bi annahu min indihi ta'ala cewa qur'ani daga Allah yake Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha thumma sawiya 'ala al-'arshi wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musammi يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله الله الذي رفع السماوات shine wanda ya daga samai da gairi amadin ba da gimshiki ba taraunaha kuma ga ta nan kuna gani babu wani gimshiki wanda ya tare ta rafa samawati rafa samawati bila amadin ya daga sammai ya tokare su ce su tsaya ba da ginshiki ba bila amalin aslan faufau ba ta da ginshiki aw bila amalin tarawna ko ko babu ginshikin da kuka gani aw ko ko Allahu alladhi rafa'a samawati Allah da ya daga sammai ya ɗaukaka su wanda zai rafa hadhihi samawati tarawnaha shi ne wanda yake ya ɗaukaka wannan samai kuma kuna gani ku da kuma shida ne ha an tum tarawna samawati bi ghairi amadin ga ku ku da kanku ku duba ku gani kuna ganin samai tsaye ba da gimshiki ba shehu yace na mu shahidu sama mu muna ganin sama da ta haka ku Allah amara fiya muna tabbatar da cewa ba ta da gimshiki wa hada la yumkinu min makhluqin tsaye da rufa ba da gimshiki ba bai yiwa ga wani abun halitta wani mutum ko mala'ika ko aljani ya yi runwa ba ta dogara ga ƙasa ba ku dai dubi ruhin masallacin da gimshiki na ke akwai to balle sammai baki ɗayansu na ne zaba ne na haimatan wahida sagira labudda min amigatin kasira mu idan muka gina hema guda ƙarama dole a sami gimshikai tuli a cikinta kamar dai masallacin nan gagari wallazi rafa hadhihi samawati wa nahnu nanzuru ila rusla amalin ta'lamuna anna hadha huwa al-mustahiq li ibadati wanda isa ya ɗaukaka sama muna ganin ta ba ta da gimshiki mun san cewa hakika shi ya cancanci a bauta mishi bayan ya ɗaukaka samai ba da gimshiki ba sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita a kan al'arshi istiwa an yaliku bihi daidaitu wadda ta dace da shi ba ka tawai ƙaƙa daidaita ta ƙa'a ka dai sa al'arshi ka sa abin da istiwa'i to yadda ya yi wannan majahuli ne tambaya da bincike aka wannan bid'a ce aka yi mamu ba da gaci sannan shi al'arshi ya kunshi duniya da lahira da za a ɗauki duniya da lahira a jewa cikin al'arshi kamar ka je wasitin kwabo cikin dokar daji ne sannan kuma in ka ce wai Allah na sama saboda al'arshi to kamar yadda 'yan science ka cewa ita sama ita duniya ga baki ɗaya dunkule take kuma inda a sama ga kanka to nan a sama kowa ya san wannan sama ga kanka shi a sama kowa ya san wannan to duniya kamar ƙwallo take kuma mutane duniya ɗaɗɗaya ake da ita ɗaɗɗaya tana nan haka wasu na nan na a saman su waɗanda an nan ƙasa gare ta na a saman su waɗanda an nan na a saman su waɗanda an nan na a saman to wacce sama ka kame don haka kawai ka dai ga cewa ubangiji ya daidaita kan al'arshi yayin daidaita ka gano yadda ranka ya daidaita a cikin jikinka ba ka iya gane ya kuma ka haƙura to ya za ka ci ba ka haƙuri da ubangiji subhanahu wa ta'ala yadda yake mun dai san cewa Allah ya daidaita kan al'arshi tun da ya faɗa wa sakhara shamsa wal qamara kuma ya hore rana da wata kullun yajri kowanne cikin suna gudana fi falaki a cikin sararin shi da ajalin zuwa lokaci musamman abun ambato shine ran tashin kiyama yadabbiru al'amra Allah na hukunta al'amarin shi yufassirul ayat yana bayyana ayoyi dalalati kudarci masu shirewa akan cikar ikon Allah la'allakum daina wannan abubuwa ne ko cewa ku mutanen makka tukinu da za ku sakankance bai da da kuma daga mawada ubangijin kuɗin ayyuka shi kiyama wa huwa alladhi maddalar da waja'ala fiha rawasiya wa anharan ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Ubangiji wa huwa alladhi shine wanda yake maddal arda ya shimfida ƙasa wajen alfiya da wasiya ya sanya duwatsu matabbata cikin ƙasa wa anharan da ƙoramu wa min kulli thamarati daga cikin kowane irin ɗin itace kuma ja'ala ya sanya zauje lisnaini nau'i biyu cikinta ko wani irin nau'i da ka gani to namiji da mace ne yugushi lailan nahara yana sa dare ya zo da duhu na yaurahe rana ko ba ka sani inda rana ta yi sannan yan hasken rana ya zo ya ruhe duhun dare ba ka sani inda dare ya yi allah da ya haka inna la'ayatin sanadai ayoyi masu nuna kadaito ubangiji ya tabbata fi zalikal mazkur cikin wannan abu ambatu amma da qaumin tafakkaru ga mutanen da ke tunane fi sunillahi tabaraka wa ta'ala a cikin aikin Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwahid duk abin da ka gani da zaka tunane sai shirye da kai cewa akwai Allah kuma Allah nan mai cikakken iko ne ko makadaici ne wa fil ardi qita'un mutajawiratun وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان تسقي بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض كما يحل تسكن كسائك دعون ينكوكا مسسابا متجاورات ودع دمفردة وتا منها طيب وسبع cikin ƙasa akwai mai daɗi mai kyau mai tsarki akwai ƙasar kanwa da sauransu akwai ƙalilin ruri wadda ba ta da tsatsi ƙwarai wa kasira ko wadda an da tsatsi da yawa wa huwa min dalali qudratihi tabaraka wa ta'ala ƙasa wuri guda amma wannan da kyau wannan ba kyau wannan fara wannan baka wannan ja nan da gishiri nan da kanwa nan ba ko ɗaya nan da ruwa nan babu in yana nuna iko Allah tabaraka wa ta'ala wajen natin kuma ya haɗa ci gonaki mina anabin na inabi wa zar'in da shuka wannan filin shi ne hatsi wannan filin da dambinai sinuwanin yan uwan juna icce guda amma an yi rasa gare ta jam'a sinuwa wannan nakhalat ijma'uha aslun wahid wa tatasha'u a ga tushe guda amma rasa sun rarraba wa gaida sinwanin da wanda yake ba ɗan uwan juna ba mun farida tuska bi ma'in wahid mamaki gona guda ruwa guda ake sha da itacen nan kala kala amma su hito ‘ya'yansu daban launinsu daban ɗanɗanansu daban wani fadilu ba da alabarin bilokul muna fifita sashen su akan sashe wurin ci Allah tabaraka wa ta'ala an zalla matsala min sama Allah tabaraka wa ta'ala shi ka saukar da ruwan sama daga girgije almatsar wahidun da zala Allah shi dai ruwan nan ruwa guda ne wanda ya sauka da kasa a kharajatun nabata to sai tsirarruwa sun ka fito ba kharajatun istimar sai ga ɗayan itace wata jidu samaratin tsayibatan wata jidu samaratin gaira tsayiba ka samu wasu ɗaya ice masu daɗi wasu kuma ba su da daɗi wasu ƙayuwa ne shayawar nan guda ce da abu guda aka sha da su walman batu wahidu wurin tsararsu guda ne haza min qudratihi tabaraka wa ta'ala wannan shi daga cikar ikon Allah tabaraka wa ta'ala inda mutum kai to ruwan da kayin to shi daban ruwan da kayin lemu daban shi ka shi ruwan da ka lemun zaki daban wanda ka lemun tsami daban to amma duk ruwa guda ne ƙasa guda ce amma Allah shi ka mai da su yadda ya ga dama dan kasan cikin ikon shi asinu ayna khalaq kathira lima asinu ayna min balil bashar haka ma tabbatun itace dawo gidan koren mutane min balil bashar min rijalin za a ga mutane abuhun wahidu ubansu guda amma sai a wannan baki wannan fari wannan gajere wannan dogo wannan mai kiba wannan ramamme wannan mai kirki wannan bai da kirki kuma ubansu guda uwarsu guda awujar duhun wahidu ko ko kakansu guda amma za a ga cewa daban-daban su ka duba da ko masallacin nan za a ga kowa an gani in ka zaka ce wane ne ya ce a malam wane wane ne haka kowa daban-daban amma duk in an koma can asali guda mun ga turan adamu da hawawu wa ya rarraba mu haka Allah subhanahu wa ta'ala inna la ayatin sanadai ayoyi sun tabbata fi zalikal mazkur cikin wannan abu ambato da qaumin yaqiluna ga masu hankali in an rubuta ya ce bai kaya da dukkan da Allah kun bai kaya da kun ke nuna ne ya dawo da kaumin ya tafakkaru nan ga shi ya ce da kaumin ya haƙilu saboda abu ne na ka sa hankalin ka kai tunane ka gano kaɗaito Allah subhanahu wa ta'ala da cika ikon shi wa in ta'aja fa ajabun qawluhum wa idza kunna turaban lin-nari fi khalqin jadid وإن تعجب يا محمد صلى الله عليه وسلم من تكذيب الكفار لك يا محمد صلى الله عليه وسلم إن كان ماماكين قرية وكافرين بريكا abun mamaki ne ko sarkin rum ya tambayi abu su bayana cewa wannan da ya bayyana ƙasar ku ya yi man takarda wai kaka yake cikin tambaya ce ya taba ƙarya ce a bai taba ƙarya ba to kaga ashe duk kafiri ko abu jahili ya san maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ƙarya ba kun bai ƙarya to tunda kun san lalle bai taba ƙarya kun bai ƙarya dan me da ba ku gaskata shi yanzu shi ka shi cewa na tabbatar da Muhammadu bai taba ƙarya kun baya ƙarya in ji Abu Jahali to me yasa ba kai mai kece eh da gidanmu da gidansu ana musabakar girma to abinda sun kai sai mun yi duk abinda mun kai sai sun yi to yanzu sun zo sun ce baya sun ga mun zama kunnuwan doki yanzu daidai wa daidai sun ce ga cikinsu Allah ya aiko annabi madadin su batta haka nan mu ma sai Allah ya aiko wani cikinmu to sun ce shi an na ƙarshe kenan mu na mu in ya zo ƙarya ya kai to ba mu bi ne to wallahi ba ni bi ba ni bi ne wallahi kaga dole manzo Allah ya mabaki da yawa wanda ya shekara 40 kamar yadda Najashi ya ce mutum ya shekara 40 bai taba maɗa anan ƙarya ba bayan ya zama dattijo zai ma Allah ƙarya to yace in kana mamakin cewa sun karyata ka fa azabul qawluhum ai akwai wani ma ban mamaki wanda shi ma ya kamata ka yi tunane ka yi mamaki yadda masu musun tashin kyama suka tawo ai za ku na turaban yanzu in mun mutu mun zamo ƙasa a inna la fi khalqin jadid yanzu mu za mu zamo cikin wata sabuwar halitta wai suna musun tashin kiyama to Allah ya ce shi ma gama yadda kaka mamakin ƙaryata kada suka to kai mamakin musun suka tashi kiyama yace hada wa ajabu ma yusma'u wannan shine mafi ban mamakin abun da za a ji gare su kaunun mai ta'ajjabu da zama suna mamakin Allah ya kadiru ala iadati wacewa Allah na iya ta da su ba da ma ta yakan baya sun tabbata annahu huwa allazi ansha'u Allah shi ne wanda ya halicce su ya kage su wanda ya zo manzo Allah na zaune ya dauko wani rubabben kashi ya kama ya murza ya ya Muhammad yanzu kana nufin ka ce mu yadda bayan Allah ya maishe mu kamar wannan wai zai koma tattara mu ya busa mana rai ya watsar da abin da aka hannun shi kaga tunda sun san dai Allah shi ya kage su to bai kamata su yi musun cewa Allah na iya maishe su ba أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك لجلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون kaga su ma irin abin da suka yi to Allah ya rama musu ce ula'ika alladhina kafaru bi rabbihim waɗannan masu musun tashi kiyama da masu nufin sakamako da masu musun sakamako da masu musun annabtaka masu musun kadaito Allah masu musun samuwa Allah alladhina kafaru bi rabbihim su ne waɗanda sun ka kafirce ma ubangijinsu wa ula'ika kaga ba dan manuhar balaga ba sai ya kuma cewa ula'ika wa ula'ika ba wawul haka da kawai ta isa amma saboda ula'ika a garin nisan rashin hankalinsu da nisan rashin shirya za ka mai ta ula'ika ula'ika ula'ika to ula'ika waɗannan al'adalalu hukuma sun tabbata fiya na cikin wayayensu wa ula'ika waɗannan dai ashabun nar su ne ɗan wuta ko musuko fiha cikin wuta khaliduna madawama da ce mahaga ya kawo fiha madadin hum khaliduna fiha sai ya kawo fiha khalidu saboda hasar da kasar za su tabbata a cikin wuta wasta'adul azaba istihza'an bin nabi kuma sai suka nemi azabar ta gaugawa wai to tun da kaji za a mana azaba to ni tsare ta an daɗe ba a yi ba a mutu yanzu mana a tayi wutar ko ka kai da wutan nan har zuwa haka a tambaye shi Muhammadu maganar kaza nan na bala'i yaushe sai taho wai sun gana ba istihza Allah istihza ibn nabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ya ce wa yasta'jilu ka bis sayyi'a qawl al hasana wa qad khala min qablihim al mutlat wa inna rabbaka la rahmatul lin nasi ala zulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab na Allah ne ka mamakin su shi Allah da ka iya muku azaba ya jinkirta muku madadin ku gode mashi a kuma sai ya zama kuna ma izgili ba ku gode ma jinkirta da ya muku ba wa yasadu laka bi sayyi'a suna neman ka gaugawan zuwa azaba abdul hasana ka hinsu roƙi rahama kamata su in gaskiya kake Allah ya shiryar da mu Allah ya mana rahama da maza ce wajen gaskiya kake Allah ya halaka su Allah ya musu azaba Allah ya ce dan adam ba haka yake ba dan adam in bai lalace ba arziki yake nema baya neman tsiya kaga mutum na neman tsiya to wani abu ya same shi na tsiya suna neman gauga zuwa azaba kayan rahama wa kada halar min qablihim al-muflat misalai na azabar da ta saukan mu wasu ta annabawa wa kada halatta shu ne min qablihim gabaninsu tunda suna labarin adawa da samudawa banda waɗanda abu ya sawa tare da su to me zai sa su nemi gauga azaba tunda sun san akwai ta ai su nemi ko da jinkirin da a dan samu a more amma saboda hankalin ya ɓaci sai ana cewa azabar ta zo mana to in ta zo ya za su yi ba su yi tanadin samun tsira ba ka ga zama shirme kamar mai cewa sama ta faɗo to in ta faɗo gaira za ka laɗe da ko ka shirya wurin laɗewar ka ne to baka shirya wurin laɗewar ka kuma ka ce sama ta faɗo in sama da ƙasa ka gamewa to in sama da ƙasa ka game to Allah kai kana ina kana ina Allah ya ce duk da haka wa inna rabbaka ubangijin ka la zu magfiratin linnas ka gana Allah na lallashin zuciyarsu su dawo ga hankali su tuba Allah shirye ki da ya musu gafara ya musu rama ubangijin ka ma'abocin gafara ne ga mutane ala zulmihim wannan ala tana da ma'ana ma'a zulmihim tare da zaluncin su wa illa inda ba dan haka ba tsarin dabbati da Allah bai barin ko da dabba guda bisa bayan ƙasa musamman in mutum ya dubi irin rayuwar da ake yanzu duk tsananin nan na kashe-kashe da ɗauke-ɗauke to wata kyan rahama Allah muke da gafara Allah da Allah na biye muna da tuntuni zama duniya ya zama abun tarihi abubuwan da mutane magabata ke halaka su ɗaya ne bisa dubu wanda muke yanzu ko mutum guda zai yi shi a wata ƙasa Allah ya ce duk ya halaka ƙasar nan take a sari ne zai masu tsawa da su tashi aiki to duk da Allah yake da haƙuri fa wa inna rabbaka haƙiƙa ubangijinka la shadidul iqabi liman asaw mai tsananin azaba ne ga wanda ya same shi ko ganin Allah na kyalewa bai wa tashi bane in ya tashi to yana da tsananin azaba ga mai sabura ku bar sabo Allah wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi innama anta munzir wa likulli qaumin hadd wa yaqulu alladhina kafaru waɗannan da sun kai kafirci kuma suna cewa laula unzila alayhi mai hana a saukar da ayatun aya min rabbihi daga ubangiji a saukar ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana manzo babu mu'jiza to shi mai hana a saukar mai da mu'jiza kala asa kamar sanda ta annabi musa wal yadi kamar hannun annabi musa wal nagata kamar tago annabi salih Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ce ina ruwansu da wannan inna ma anta munzir kai ba kai ba Allah kake ba ba kai ka bayyana da mu'jiza ba ni Allah ne ka bayyana wa kuma sai na ga dama to ban ga dama ba inna ma anta munzirun kai mai tsoratar da kafirai ne kawai kawo mu'jiza ba naka bane naune ni na Allah sai na kashi wani kulli qaumin hadin ko waɗannan mutane suna da wanda ke shirye da su zuwa ga Allah ai ko waɗannan mutane suna da annabi wanda ka kiran su zuwa ga Allah da abun da yake ba annabi na ayoyi da mujizozi ba su waɗanda suka cewa in an isa a yi masu ba qala rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce tanakahu tanasalu fa inni mukasiru bikum al-umama yawmal qiyamati ku yi yawan aure ku yi ta aure ku yi ta aure ta nasalu za ku yi ‘ya'ya da yawa ku sani ni zan yi alfaharin yawa da ku ga annabawa gobe kiyama maza Allah ya ce an kasa ‘yan aljanna kashi uku kashi dudu al'umma ta yi sallallahu alaihi wasallam samu na shi wakala kuma za Allah ya ce Allah ya shirar da mutum guda saboda kai ya bi a ce kana da jajjayen dabbobi na raƙumma a ce dun naka ne wani hadisi ya ce mutum guda ya shirya saboda kai ladaka ta bi a ce duk abin da rana ta bullo gare shi na duniya naka ne kuma ka baya saboda Allah wanda ya shirya da mutum guda tak to ya yawaita yawan musulmi da suna dubu ba ɗai ka musuluntar da guda sun zama mutum dubu haka nan ka ƙara yawan mutane to yawan kuma al'umman musulmi girmamawa ne karama ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya ce ku yi dan ku yi yawa dan in yi alfahari da yawan ku ga annabawa gobe kiyama wa kadhalika man tazawwaja hatta wulida lahu waladun yazidu bi ummati muhammadin haka wanda ya sallallahu alaihi wasallam haka wanda ya aure sai aka haifan mashi ɗa guda to ya ƙara yawan al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko yukafiru al-anbiya yawm al-qiyama mazalla zai ma annabawa alfahari da yawan al'umma ce gobe kiyama ni na zo ƙarshe shekarunmu yan kaɗan ne dangane da naku haka yawan da za mu yi amma dai ga shi mun fi ku yawan aljanna لهذا سبب wannan ne ya qulu Umar ibn Khattab sai na Umar ka cewa wallazi nafsi bi yadi na rantsi da wanda rayuwa ka take ga ikon shi law alimtu an qad baqiya min ad-dunya sa'atun wahida da na san ajali na ya zo saura sa'a guda zai yi duniya wa alimtu anni idza tazawwajtu imra'atan ajidu minha waladan la fa'altu kuma na san da zan auri mace a wannan awa guda ko sa'a guda zan samu ɗa gare ta wallahi zan yi saboda in ta ciki ta haifi ɗa na ƙara yawan al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na ƙara mishi abin da yake so na yawan al'umma to kaga masu ganin laihin yawan aure sai su gyara haka ba ku zama da ƴan mata guda sai su ƙara yawan al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله واتو shahidar da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam na maganar ta nakahu Allahu shi Allah ya alam ya san ma ta hamilu kullu unta abinda kowace mace take dauke da shi min zakarin namiji ne unsa ko mace wa wahidin guda ne wa muta'addidin ko biyu ne ko uku ko hudu ko gairi zalika wa ma tagiru arham su mahaihin ne ba su rage wani abu na muddin cikin nan wato tun ba a yi cikin ba sanda za a yi shi da abun da a ciki da yadda za a yi da sanda za a haihu duk tare suke wato Allah shi zama kwalfuta kwalfuta duk abin san za a daga maniyin nan da kalar da yanayin da muddar da lahiyar da ciwon da lokacin da komi har ya shiga aljanna har abada abada sanda aka diga nan to yana nan ciki an gama yan kwamfutan din shi an gama da shi sai dai in lokaci ya kawai kan ya bayyana ka ga da ba a cewa sai lokaci kaza a zo ana bukin sa hannu ko ko a zo ana bukin sa haƙori ko bukin sa duk da gebe da nono da mahaifa duk ba a yin bukin sa su a digon nan da na ruwa don Allah ya kwamfutin da su gabaki ɗaya ita ma haihuwa ba za ta rage wani abu ba wa ma ta zada min ba ta ƙara shi duk yadda aka sha magani ko lahiya an ka samu dama akwai ta ciki in babu ta wallahi likita bai yasa lahiya ba za ta ƙara ba wa kullu shay'in dukkan abu inda wurin Allah bi miqdarin yana da gwargwadon yadda Allah ke son shi la ya tajawazuhu bai ƙetare shi malamai suka ce iccen da a kusa ga ruwa sanda ganyen shi zai bushe ya faɗo cikin ruwa da lokacin da zai bushe da sanda zai faɗo da inda zai faɗo da ƙarar da zai ta faɗowa da zama da zai kahin ya nuce kullu shi bi miki dayar Allah sai da ya kwamfutin ɗin shi kuma zai ƙara ba zai rage ba Allah tabaraka wa ta'ala ya khalaqul walada fi rahimil ummi Allah na halitta ɗa cikin mahaifuwa wala ya lamu ahadun ma hunalika ɗaya daga cikin mutane bai sana abin da ciki har zakarun an unsa har wahidun an mutu hadin an zaru zalika namiji ne ko mace ɗaya ne ko da yawa ko abin da ba haka ba ko an sa kwamfuta yanzu takan yi kuskure kuma waye kwamfuta Allah wasanar da ita Allah waya lura da ita Allah da aka dan abin da ta yi duk Allah ne yi hal yuladul hamlu fi sittati ashhurin sannan cikin nan za a haife shi wata shidda an fi ta sata ashhurin ko wata tara an fi sanatin an fi sanatai an fi hamsa nawati za a yi shi sai ya shekara ko shekara biyu ko shekara biyar ila inna miqdar alhamdu inda malik hamsu sanawati an ce wurin imam malik gwargwadon ciki shi ne shekara biyar sashen malamai suka ce a'a yawan ciki ne shine shekara goma sashen kuma ya ce a ciki bai da iyaka sai da sun da cewa an haye shi ko ya fari shi kan shi ma malik ya zauna cikin mahaifiya dai shekara biyu cikakki